أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi yau muna shida ko ga watan ramadan wata na tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1435 wanda ya dace da uku ne ko? hudu na ga watan baturi hudu ga watan bakwai ne ko? yawwa miladiya da aihuwa isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2014 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wata mai albarka kuma cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta ashirin da biyu a yau za mu tashi aya ta ashirin da uku bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين نعم الله سبحانه وتعالى يتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إذا كن كسنتي أتكن شكو na daga abin da mun ka sabkar ga bawanmu shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya kire shi bawa ne domin yana daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ba mala'iki ba ne ba aljani ba ne a'a mutum ne kuma bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To, fa'atu bi suratin min mislihi ku zo da sura guda na daga shi alƙur'ani. Wad'u shuhada'akum min dunillah ku kiyayi shuhada'akum masu yi muku shaida ko kuma wad'u shuhada'akum ku kiyayi mataimakan ku wadanda za su taimaka muku min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqina har in kun kasance masu gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkira alqur'ani malamai suka ce jiya da muka yi bayani mun ka ce ayoyi guda biyu suna tabbatar da kalima ta la ilaha illallah يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون mun ka ce waɗannan ayoyin guda biyu ana samun kalimar shahada a cikinsu amma ba ta hito ga hili ba sai in ka yi tawili ka bayyanar da ma'ana sai kaga kalimar shahada ta bayyana domin fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah kishiya wannan ya kore dukkan abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba wanda shine ma'anar la ilaha babu wani abin bauta to da Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku shi kadai kaga illallah kenan wannan sai ya nuna cewa kana nuna kalimar shahada wato ɗaya daga ciki wanda ke tabbatar da tauhidi sannan kuma wannan aya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina zuwa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu tana nuna cewa ba za a iya kawo alkur'ani ba idan ko mutane ba za su iya yin shi ba wannan yana nuna cewa Allah shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke kiran waɗanda ayoyin suna tabbatar da kalma ta shahada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum zuwa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ta tabbatar da la ilaha illallah shi ko wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina zuwa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu suna tabbatar da Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don in ba a kawo alqur'ani ba to wannan ya nuna cewa shi ba shi ya kirkira shi ba aiko shi an kai da shi dan haka wa in kuntum fi raibin in kun kasance a cikin shakku mimma nazzalna ala abdina na daga abinda mun ka sabkar gabawan mu fa'tu bi suratin min mislihi ku zo da sura guda ta alqur'ani imam al-qurtubi rahimahullah a cikin littafin shi jami'ul ahkam ya kawo waɗansu malamai sun yi wa wannan aya wani tawili wanda yake duk da yake ma'anar tana iya dacewa da alkur'ani amma wannan mazhaba marjuha ce domin cewa yayi waɗansu daga cikin malamai suka ce fa'tu bi suratin wannan sinun suka mayar da ita sadu kenan fa'tu bi suratin min mislihi ku zo da sura guda da misali guda irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a larabci wani lokaci da sinun da sadun suna mai majuna inda ya kamata a kawo sinun sai a kawo sadun kamar ihdinas siratal mustaqim ana karantawa da ihdinas siratal mustaqim kuma wannan riwaya kuma ingantacca ce kuma asalin sirat da larabci ba da sadun bane da sinun ne shi yasa zaka iske waɗansu kalimomi ana karantawa da sinun kuma ana karantawa da sadun kamar misali fadhakkir إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر a wani wuri suka ce an karanta bi musaitir da sinin domin asalin wannan sadun kin ba sadun bane sinin ne laraba suna kiran shi as-saytara bas ya as-saytara to kaga sai waɗansu malamai suka mai da wannan sinin sadun sai suka ce fa'tu bi suratin min mislihi ku zo da sura guda irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ku zo da misali guda irin nashi wani misali shine ku zo da mutumin da bai taba karatu ba bai taba rubutu ba kuma ya zo da abin da masu ilimi ba za su izuwa da shi ba kun san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da an kai wahayi baya rubutu baya karantawa ko ba haka nan bane shi yasa Allah kire shi ummi ko huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma al ummi shine mutumin da baya karatu baya rubutu to ga al'ada ta dan adam dukkan mutumin da zai zo da abin mamaki na hanyar karatu to ya kamata a ce ya yi ilmi ko ba haka nan bane yanzu in mun ka dauki kamar kasashen da sun ka ci gaba ta hanyar kere-kere waɗanda suke ka abin mamaki a waɗannan kasashen ba sun yi karatu ba ko ba haka nan bane yanzu misali mutane da suka kirkira jirage ko suka kera motoci ko suka kera salula jahilai ne sun yi karatu ko in ka ji an ce maka mutum ya shahara a kowane ilimi yanzu a duniya sawa'an cikin ilimin duniya ne ko ilimin alkur'ani ko hadisi ko menene in za a baka tarihi sai an baka labarin waɗanda sun ka bashi karatu ko ba haka nan bane sai a ce maka yayi karatu wajen wane yayi karatu wajen wane yayi karatu wajen wane har ya zama to yayi karatu wajen malam wane har ya zama to babban malami to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin karatu ga kowa ba kuma ya kawo abin da waɗanda suke da ilimi ba za su yin shi ba kenan kaga wannan yake nuna cewa wanda yake nuna cewa wahayi na to shi yasa suka ce to fa'tu bi suratin ku zo da misali guda irin nashi mutumin da bai yi karatu ba bai yi ilimi ba kuma ya kawo abin da masu ilimi ba za su iya kawo ba to duk da yake wannan fassara hakika in an kawo sadun ma'anar tayi tunda ba za a iya samun irin wannan misali ba amma hakikatan ba shine abin da alqur'ani ya bayani akan shi ba domin fa'tu bi suratin na ana magana ne da sura ta alqur'ani waɗannan ayoyin ma ana kiransu ayatu tahaddi ayoyi na kalubale ka san dan adawarka in kai yi abu ko bai iya yi ne to yana son a ce yayi irin shi eh idan yanzu misali mutum yana gaba da kai ko bai son ka ko bai son a ce ka yi shi sai ka ce ka sako riga mai kyau idan yana da irin ta mi zai yi in akwai taro shi ma sai ya sako irin ta to tun da ku ba ku son alkur'ani ya ku kafirai kuma ku kuna kyama alkur'ani to ku zo da irin alkur'ani shikenan magana ta kare to wannan shi yasa Allah ya kalubalance su da sura guda wannan kuma ba shine kalubale na farko ba tun daga makka an ka fara kafirran makka da sun kace ba su yarda da alkur'ani ba sai Allah ce to su daga farko sai Allah ce a kawo alkur'ani gaba ɗaya duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ku kawo shi falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin su zo da bayani irin alqur'ani in suna da gaskiya su kawo alqur'ani gaba daya sannan kuma a cikin suratu yunus ita ma ta sabka a makka Allah ce am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa kai ka kirkira alqur'ani to su zo da sura guda irin ta alqur'ani shikenan da suka kasa sai Allah ce su kawo sura guda goma tunda sun kasa kawo alqur'ani a cikin suratu hud ita ma ta sabka a makka sai Allah ce am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa kai ka kirkira alqur'ani to su zo da surori guda goma irin na alqur'ani kaga daga qur'ani gaba dai sura 114 yanzu an dawo sura goma suka kasa sai Allah ce to su kawo sura guda cikin suratu Yunus afwan kenan kenan am yaquluna sara qul fa'tu bi suratin mislihi ku zo da sura guda irin ta alqur'ani kaga a cikin suratu tur an ce su zo da alqur'ani ko ba haka gaba a cikin suratu hud an ka ce su zo da sura guda goma a cikin suratu yunusa sai aka ce su zo da sura guda tunda can a makka sai an ka gaya musu da mutanen duniya da aljannu da za su haɗu ba za su ɗauka alƙur'ani ba tun da can an ka yanke ke magana kulla in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira qul ka gaya musu la in ijtama'atil insu wal jin da mutanen duniya gaba ɗaya da aljannu su taru kowa shi aje aiki ne shi taho ala an ya'tu bi mithli hadha alquran aiki guda ne za a yi shi a kawo alqur'ani Allah ce la ya'tu bi mithlihi ba za su kawo wa irin alkur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su ya taimaka maka sashi dan nan har zuwa ga tashin alkiyama to duka waɗanda ayoyi makka ne kun ka sabka sai Allah subhanahu wataala ya san kuma akwai munafikai a makka akwai ahlul kitabi a makka akwai sauran kafirai a makka to yanzu bari bayani kuma yanzu kada ku sa tsammanin wannan magana an kyale ta har yanzu akwai ta sai Allah ce to wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi nan al'amru lit ta'jizina Allah ya ce su kawo kuma ya san ba za su iya kawo ba ma'ana umurni na an kai musu an san ba za su iya ba kamar abin da ake ce ma kalubalantaka in ka san mutum bai yan wani sai ka ce je ka kawo min irin shi kai ka san bai iya kawo to fa'tu bi suratin min mithlihi ku zo ku kawo sura guda irin ta alqur'ani sura mai aya uku ita ko sura tana farawa ne da aya nawa aya guda uku inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar aya guda ita ce wato aksar sura kenan mafi gajarta sura tana da aya guda uku sai Allah ce to wad'u shuhada'akum ku kira mataimakanku shuhada ana nufin masu taimako domin mai shaida yana taimakawa ne don saboda haƙƙi ya fito ko kuma wad'u shuhada'akum in kun kayo irin alqur'ani in kun ka kawo tamka alqur'ani to sai ku kawo masu shaida adiba a gani a aula min dunillahi ko ma bayan Allah in kuntum sadiqina haɗin kuna da gaskiya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace to fa in lam taf'alu in can buku aikata ba lam li nafi ma ma qad sabaqa an gane ni wato can ba ku aikata ba tun da lokacin da alkur'ani ya fara sabka sai dai ku yi ta karyace karyace ku ce kuna kawo irin alkur'ani kullum sai ku koma ku ce qur'ani ƙarya ne ko ku ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kirkira shi ko ku ce magana boka ce ko ku ce waƙe ne ko ku ce in kun gada ma za ku iya kawowa to duk dai yanzu ana jiran ku ku kawo irin shi wannan shine yake nuna mana cewa duk mutumin da yake faɗa da gaskiya wallahi yayi hasara marmakon su larabawa ne sun yi kowa iya fasaha ku sani cewa duk duniya babu yaren da ya kai larabci iya wato kamar a samu yadda za a isar da ma'ana babu a duniya ba wannan ba ku diba yanzu halshe na faransai babban dictionary na faransai mu dubu ɗari na a cikin shi ingilishi babban dictionary nasu har yanzu bai kai mu dubu ɗari ba amma larabci dictionary na larabci wanda yanzu shine an matsakaici kalima miliyan biyu a cikin shi sannan larabawa wajen iya magana suna iya tsara maka wato baiti guda dubu da kuma harafi guda ma'ana yanzu da larabci mutumin da ya iya magana zai iya rinka magana da ba ba ba ba ba hasso dubu ko kuma shi ɗauki ta ta ta ta hasso dubu suna ce mai sha'ir idan kuka wanda duk ya karanci adab al-islami ko adabul jahili yana ganin irin wannan larabawa sun iya wannan larabci wato mutane da sun iya magana dama kuma Allah yana kallon kowace al'umma abin da ta yi fice a cikin shi zamanin annabi Musa abin da ya fice shine sihiri shi yasa da aka zo aka buga da annabi Musa da masu sihiri tunda su sun yi kowa sanin sihiri sun kace amanna bi rabbil alamin don mi dan sun san cewa lalle abin da annabi Musa ya zo da shi ba sihiri bane an gane ni zamanin annabi Musa ilmin annabi Isa afwan likitanci yana da wahala sai Allah ya ba annabi Isa damar da zai tayar da matacce ya warkar da wanda yake bai da lafiya alamomi ne nuna cewa shi annabi ne ina fata an fahimce ni to zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ko laraba suna takama da iya magana za su iya ka maka baiti 100 baiti 500 baiti dubu suna karewa da harafi guda misalin da zan baku akwai wani balarabe daga cikin laraba wanda yake na kasar misra ya rubuta wani wake kan abin da shahi tarihin musulunci da abin da musulunci yake ciki da kuma irin yadda ya kamata musulmi su tashi turawa da suka kalli wannan an ka fassara musu sai da sun ka bashi kyauta ta novel wannan kyauta ta Nobel da kuka ji ana ba su an ce an ba wani kyautar Nobel ko to shi a shekarar da ya nashi da larabci na ku dibi turawa kafin raina ba su son larabci amma sai da suka bashi wannan kyauta ta Nobel wajen miliyon guda na dola wanda yan an maida shi da kudin sifa zai kai wajen miliyon 500 kasidar da ya shirya tana karewa ne da ha'un ha'un kuma shine ha babba ko to sai ya dauki hu ya yi mai don sai da ya baiti kusan 74 ko 54 da shi yake cewa mali walin najmi yar'ani wa ar'ahu amsa kilana ta'aful ghimda jafnahu li fika ya layli آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه لا تحسبني محبا يشتكي وصبا أهو لما في سبيل الحب ألقاه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه أن اتجهت للإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه كم بالعراق وكم بالهند ذو شجن شكا فرددت الأهرام شكواه بل العمومة إن القرح مسكم ومسنا نحن في الأيام أشباه لسنا نمد لكم أيماننا صنة لكن ما, لكن ما هو دين ما قضيناه wannan cikin kashi biyar da kin karanta muku kashi guda in kuna so kuma duk in karanta muku shi wannan yana nuna cewa alqur'ani ya zo ya iske larabawa sun iya zance to sai an kai kaka sai an kace to tun da kun iya magana kun ce annabi shi ya kirkira shi to shi ba larabi ne ku larabawa ne shi bai yi karatu ba ku kun yi karatu cikin kuwa tashi yaro ne akwai waɗanda sun ka tsoye shi akwai masu balaga to duk ku haɗu ku kawo irin alqur'ani to fa in lam taf'alu wallahi in ba ku yi ba can lokacin da ya gabata walan taf'alu har duniya ta tashi ba za a yi ba shine walan taf'alu har duniya ta tashi ba a iya kawo alqur'ani sai dai a yi ta ƙarya a yi ta soke soke a koma a yi kaza a yi kaza a 2006 America ta kirkiro qur'ani ta mai suna furqanul haqq da ta mai suna furqanul haqq sai an ka buga shi da larabci sai an ka sanya shi a cikin internet wata biyu wannan qur'anin ya bace na shi har yanzu amma akwai wata jarida wata rana in na binciko ta zan gwada muku ita wanda sun ɗauko sashen wannan ƙur'ani sun saka cikin jarida su ina rike da wannan jarida ke amma ku diba amerika ta kowa yanzu makamai ci gaba na duniya teknoloji da komi da komi amma ta kirkiro ƙur'ani bai wata bibiya bace a duniya saboda mi saboda ba wanda ya isa tun kare magana Allah subhanahu wataala da suna iya canza shi da suna iya kawo shi kun ga duniya sun yi komi yanzu mu hatsarin su muke ji in an ce amurka sai an ce babu inda amurka ba ta yi to ta yi ƙur'ani allah ya tsare allah subhanahu wata'ala ce to in ba za ku iya ba fattakun narar lati wa ƙuduha nasu wal hijara ku ji tsoron wuta wadda makamashinta su ne annas mutane waɗanda sun ka saba ma Allah subhanahu wata'ala suka kangare sannan kuma da aljannu waɗanda sun ka saba ma Allah nan ba a kawo aljannu ba saboda nan ana magana ne kan mutane sannan kuma wal hijara da duwatsu su ma za a sanya su a cikin wuta malamai sun yi sabani miye dalilin da yasa za a sa duwatsu a cikin wuta alhali musulma Allah laifi ba saboda farko Allah subhanahu wataala ya dauki amana ya ba duwatsu da sammai da kasai sun kace ba za su dauka ba haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul ahzab inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Allah ya ɗauki amana ta tauhidi da yabba sammai da ƙasar suka ce ba za su ɗauka ba da duwatsu to kuma za a sanya duwatsu a cikin wuta da himmi suka yi shi kuma Allah subhanahu wata'ala ajilina ba zai yin abu ba akan zalunci wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ya zamu yi anan ha waɗansu daga ciki sai suka ce ai daga cikin malamai suke cewa akwai duwatsun da an bauta musu a nan duniya to tun da an bauta musu ya kamata a ce an sanya su cikin wutar jahannama an ƙona su wannan magana da sun ka faɗi duwatsun su kansu za su kafirce ma wanda ya bauta musu ranar tashin alkiyama don musu san kare ba to kuma yaya za a yi a zo a ce kuma a sanya su wuta tunda da an ka bauta musu musu san an yi ba kuma ba su yi maka izini ba kuma ba da yarda su aka yi ba da haka zance wannan yana da rauni sosai a'a waɗannan duwatsu da za a sa cikin wuta an sa su ne saboda su zamanto makamashi kun san akwai abubuwan da an yi su ne shi ba azabtuwa yake yi ba dutse ba azabtuwa yake yi da wannan azaba ba a'a shi Allah ya yi shi ne saboda ya hura wutar yayi ma Allah subhanahu wataala ibada yadda kake sanin akwai abubuwan da suke rayuwa cikin ruwa kai in ka shiga cikin ruwa mutuwa zaka yi ko ba ka nan bane amma akwai abin da in shiga cikin ruwa sai shekara goma in ba ka yi shiga cikin ruwa mutuwa zai yi ko to su ma Allah ya musu halitta ne saboda su rayu cikin wuta su ji daɗi su kuna da su kuna da ƴan adam da aljanna ina fata an fahimce ni uiddat lil kafirin an yi tattalin wannan wuta ga waɗanda suka kafirta malamai suka ce anan mu'tazila da ahli sunna sun yi sabani su mu'tazila suka ce wuta da aljanna Allah bai halicce su ba su kuma ahli sunna wal jama'a suka ce Allah ya halicci wuta Allah ya halicci aljanna to kun san kullum malamai in suna suna bayani to kowa yana kokarin ya kawo dalili sai dai kai in baka da ilimi sai ka ce an maida ka balu ba balu na an kame shi ka ba karatu na an baka ba je kai karatu in kai karatu kana gane inda gaskiya take mu'tazila wata mazhaba ce ta samo asali tun daga harkar musulunci su mutane ne waɗanda sun yi gabatar da hankali bisa ga aya ma'ana in aya ta saba ma hankali to sun yi sun su karkato da aya sai ta bi hankali amma matsayin ahli sunna in aya ta saba ma hankali ne wanda yake dauka aya shi ke dauka in dai an ka ce ga aya to ko da hankalinka bai yarda ba sai ka ce ba hankalinka ya bace don shi shi na da iyaka wanda kuma ya kwaɗi bai ƙarya shine Allah subhanahu wataala to su mu'tazila ba haka suke ba sai su ce an yi kwana da aya sun ka ce wutar da an ka ce Allah ya halitta Allah bai halicce ta ba sai ranar tashin alkiyama Allah zai halitta wuta ahli sunna sun ka ce nan uiddat fi'li madhi shi ko fi'li madhi yana nuna an riga an aikata mu'tazila sun ka ce abu su yarda ba suka ce Allah subhanahu wataala duk cikin alqur'ani in zai bada labarin ranar tashin alkiyama to da fi'li madhi ne yake bada labarin ta Allah subhanahu wataala ce wa nufikha fi suri فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون sun ka ce Allah ce wa nufiqa fi suri an yi busa cin kaho yanzu ko ba a yi ta ba amma Allah ya bada labarin kiyama da fi'ili madi saboda Allah subhanahu wata'ala babu abin da zai tabbata suwa ce zai afko zama to ba zai afko ba sannan suka ce ita aljanna wacce annabi Adam ya zama a cikin ta ba ita bace aljanna da za mu shiga cikin ta sun ka ce dalilin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aljanna wato la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima ita wannan aljanna ba a jin magana ta banza a cikin ta sannan kuma ba a zunubi sun kace to annabi adamu kuma an ce yayi laifi an sabkar da shi sun kace wannan yana nuna cewa ba wannan aljanna bace ina fata an fahimce ni to suka yi ta kuruwar dalilai amma hakikatan mazhaba ta ahli sunna ne cewa lalle wannan aljannar an halice ta don mi wannan umurni na annabi adamu wato ya shafe shi ne ba ya shafe zurriyar shi ba sannan Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa tilkal jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiya sannan kuma yace ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun ya aljanna sune yarithuna alfirdaus za su yi za su gadon aljanna ashe wani na gadon wani abu wani bai mallake shi ba in an ka ce ka gadi mota me yake nunawa wani ya rika ta gaba gari ka to annabi adamu ya zamna sannan muku zamu gadon ta wallahu a'lam wa bashiril ladina amanu
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bashirin lazina amanu ka yi ma waɗanda suka yi imani bushara wa amilu salihati sun ka aikata aiki na ƙwarai anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar cewa suna da aljanna wadda ƙorama ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta kullama ruziqu minha min samara duk lokacin da an ka ciyar da su min samaratin daga ƴaƴan itace na aljanna rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qabl sai su ce wannan shine an ka ciyar da mu can gabani wa utubihi mutashabiha Allah ce za a zo musu da shi yana mai kama da juna wa lahum fiha azwajun mutahhara sannan kuma suna da mata a cikin aljanna tsarkakakku wa hum fiha khalidun sannan suna waɗanda an ka kaddara ma da goma a cikin aljanna cewa wa bashirin ladina amanu a yi waɗanda sun kai imani bushara wa amilu salihat suka aikata aiki nagari wannan ya nuna cewa wato yana daga cikin imani ka aikata aiki na kwarai bai yiwuwa ka ce ka yi imani da Allah kuma ka zauna baka yin aikin komai an fahimci wannan da kyau wannan shine mazhaba ta ahli sunna wal jamaa dole mutumin da yayi imani da Allah to yayi kokari a ganshi na aikata ayyukan da Allah subhanahu wataala ce domin bai yiwuwa ka ce ka yarda da Allah kuma Allah ya ce ai abu ba za ka yi ba da wannan ne ma malaman Saudiya mafi yawancin su da jamhur suke kafirtar da mutumin da bai yin sallah domin mutumin da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma yake yin sallah to an ce amanu wa amilu salihat alhali alqur'ani mafi yawancin wurare in ya kawo amanu sai ya kawo amilu salihat domin bai yiwa imani ya kama ka kuma ka kin aiki na gari kuma ka kin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce shi yasa mufti na Saudiya wanda ya gabata Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala yake cewa duk mutumin da bai sallah kafiri na da zaran baka yin sallah su ba za su yi ma sallah ba kuma in kana da mata ta saku ka yi ridda iyaka za a ja bari mu ce gawa a doka a yasuwa shi kenan karas a kai ka cikin kabari ba za a yi maka sallah to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa in dai mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da Allah kuma ya yarda Allah ya wajabtar da a yi sallah amma dai yin ta ne abba shi to waɗannan suna ganin cewa ya zan fasiki wani nau'i daga cikin malamai irin su Sheikh Nasiruddin Albani sun ce akan wannan fatawa kuma kowa ya yi ƙoƙarin kawo dalilan shi sun ba da misalin wani bawan Allah wanda ya musulunta bayan ya kashe mutum ɗari bai aikata komai ba sai ya mutu bayan ya mutu sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba sun kai rigan don ɗaukar gawa ɗai mala'ikun azaba sun ka ce bai taɓa aikin alkhairi ko guda ba mala'ikun rahama sun ka ce ai yayi imani da Allah to sai aka ce a duba da ƙasar da zai je ya bauta ma Allah da ƙasar da ya baro ta sabo wacce ce ta fi nisa sai aka ce waccan wadda za shi ya dan tsara ta da taki guda ma'ana ya dan shige ta sai aka ce to rahama mala'iku rahama su za su dauka shi amma wannan ya nuna cewa yana da niyyar sai ya bauta ma Allah sai Allah ya dauki ran shi don haka baka zamana haka ce kai ni dan Nijar nake ba ni sallah a'a idan muka bi koce fatawar su bin ba to kai kafiri na babu ruwanmu da kai duk wani ma'aikacin gwamnati duk wani babban mutum a ƙasa in ya mutu bai sallah duk malamin da ya mai sallah wallahi ranar tashin alkiyama sai ya bada amsa gaban Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hisu shi da kowa kuma ya hi kowa daraja a wajen Allah amma da ya zo ya kafiri guda ya yi masalla Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kan kai sake ka sake wannan to kai kuma kana nan zamne kai ba annabi ba wani wali ba ba wani sahabi ba kawai da kaji an ce wani kirista ya mutu saboda iyan shi za su aza kuɗi masu yawa kan a ce ba ai mutum sallah ba sai ka zo kai mai sallah sai ka sani zaka dan ci abin duniya kaɗan karshen ta waɗannan kuɗin Allah ai kuma rashin lahiyar da duk cikin likita su kare ba wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna waɗanda ƙorammu suke gudana a ƙarƙashinsu waɗannan aljanna manya-manya guda hudu Allah ya kasa su manya-manyan aljanna guda hudu na ita aljanna mataki hudu take sai dai ya zama to mutane suna daban-daban a cikin suratul rahman sai Allah ya kawo su waliman khafa maqama rabbih jannatan zawata afnan da Allah ya bayani sai ya ce kuma wa min dunihi ma jannatan kinan kaga aljanna hawa mataki guda hudu ne domin wani man khafa maqama rabbih jannata wa min dunihi ma jannata su ne guda biyu Allah ya biyu can da wanda ji tsoron matsayin ubangijin sa ya tsaya abin da ya kamata a yi abin da Allah ya ce a yi yayi abin da Allah ya ce a bari ya bari khafa maqama rabbih kenan to to jannata ni akwai aljanna guda biyu janna za su zama sannan kuma bayan su an haɗi bayanin su an ka ce wa min dunihi ma jannata ni malamai suka ce waɗancan aljanna na farko to sun yi waɗanda na biyu domin bi domin sai an ka ce waɗancan fihi ma aina ni tajriyani fihi ma min kulli fakihatin zawja kaga fihi ma aina ni tajriyani wato a cikin waɗancan aljanna guda biyu na liman khafa maqama rabbih ƙoramu suna gudana amma waɗanda da an ka ce wa min dunihi ma jannatani sai an ka ce mubhammatani fihi ma aynani nadhahatani kaga nadhahatani wanda suke baski ruwa alhali ko ruwan da suke gudu sun yi waɗanda suke baski sannan kuma suka ce ta an ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan nan ko an ce fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman da haka kenan dai a takaice waɗancan manya-manyan aljanna guda biyu su ne manya na firdausi Allah ya sanya mu daga cikin su sannan jannatin tajri min tahta al-anhar ƙoramu suna gudana waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin alqur'ani guda hudu na ba mu sani ba akwai wadansu bayan su ko ko babu wadansu bayan su Allahu a'lam Allah ya ce cikin suratu Muhammad mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa Allah ce a cikin aljanna akwai anharun min ma koramu na ruwa ghairi asin wanda bai yi zarki ba wanda zaka sha shi ka ji daɗi a nan duniya kun ga muna ganin akwai koramu na ruwa ko ba haka nan bane akwai teku sai dai ruwan teku babu bai da daɗi ana samun tekun da ruwansa suna da daɗi domin Allah ya faɗi subhanahu wata'ala marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan amma dai ruwan teku kashi 90 cikin 100 ba su da daɗi to kaga sai Allah ta a cikin aljanna akwai teku ta ruwa waɗanda suke gudana wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu akwai kuma korama ta nono wanda yake bai canza ba mu ne an ka dauko nono an ka aje da yayi kwana bibi shike yi sai shi lalace kai da kanka an ce ka shashe ba ka shashe ka ce shina sa ciki na shiga ba sai ka bari don yanzu shina sa cikin kai yayi iska mai yawa amma na aljanna nono yana gudana ne inji Allah subhanahu wataala wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin a cikin aljanna akwai korama ta giya wadda take lazzatin lisharibina mai daɗi ga masu sha Allah ya ce la yusaddauna anha wala yunzifun aw kuma wala yunzafun a cikin surtu safat ba a shan ta ta sa ciwon kai sannan ba ta samu maye ba irin aljanna ta duniya ba ba kirin giya ta duniya ba nake son cewa afwan giya ta duniya an sha ta bi take sawa ga wayi sannan ta sa ka maye sannan ta sa ka shashanci kuma ta sa arena ka yare karkana su ɗebo tsumoji su baka tashi in ka shagiya sannan ka so kana maganganu na renin wayo mutum ya zo ya shagiya ya ɓaci uba ne ya ɓaci uwa ta ya ɓaci iya ne ya ɓaci mata sai gashi nan bai da kima to ta aljanna ba haka take ba sai Allah ce lazzatin lisharibin sannan kuma wa anharun min asalin musaffa sannan akwai korama ta zuma wanda yake tataccen zuma kaga aljanna zuma ba irin wangana ba wanda dabbobi suke zuwa su yi wanda ya anta ya ɗiba sai an tayi da wuta kuma sai an tayi da dare kana bugu ne shi na bugun ka ko ba haka nan bane a'a can korama ne to amma a nan akwai misali guda kun ga a nan duniya babu ƙorama ta nono nono yana hitari daga wato shanu da sauran dabbobi sannan kuma babu ƙorama ta giya nan giya ta ƙasa ne ake musulmi mai mashin giya ba a nan duniya ta musulmin kirki nake nufi ba sannan kuma babu ƙorama ta zuma amma allan da ya yi teku a nan duniya ba tare da ta hito ga wata dabba ba tana gudu shi yake da ikon da zai yin waɗannan sauran ƙorammun a can lahira wannan shi kamata mu gadi don wani shi na ita tuka kana za a yi a'a to allan da ya ce ku bata hito daga wata dabba ba tana gudu kana gani to shi yake da ikon da zai yin waɗancan su guda a ranar lahira mun fahimci wannan da kyau Allah subhanahu wataala ce to kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl duk lokacin da an ka ciyar da ƴan aljanna min samaratin daga ƴaƴan itace rizqan na arziki qalu hadha alladhi ruziqna min qabl sai su ce wannan shine an ka ciyar da mu shi malamai sun ka ce min qablu wato tun da can duniya domin nan ga muna jin an ce akwai kaza a nan duniya kuma akwai shi a nan lahira waɗansu malamai suka ce a'a min qablu za su faɗi ne shine abin da an ka ba su ce duk abincin aljanna in an baka shi baka bambanta shi da wanda ya wuce sai ƙarin daɗi yake yi in an ka kama fom yanzu ka ci to ya an jima in zaka cin fom ya yi wancan daɗi sai ka ce hadha alladhi ruziqna min qabl to sai malamai suka sabari suka fassara guda biyu amma akwai malaman da suka shiga tsakiya suka ce cewa min qablu da waɗanda suka ce irin shi an ka ciyar da mu a duniya da waɗanda suka ce an ka ce irin shi ne aka ciyar da mu a dazu duka suna ma'anar ba su karo da juna ba don akwai abubuwan da a duniya mun san kamar su mun iske su a aljanna sannan akwai abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiha ma la ainu ra'at abinda ijiya ba ta taba gani ba ko shi aljanna kenan idan ya zama to ƴaƴan itacen da mun ka taba ci ne a nan duniya to in suka ce hadal ladhi ruziqna min qabl irin wannan ne wanda an ka taba ciyar da mu a can tunda sun san shi a duniya in ya zama to cikin waɗanda fiha ma la ainun ra'at sai zama to hadha alladhi ruziqna min qabl wannan shine an ka ciyar da mu dazu dazu nan dan mu san irin shi a duniya ba an gane wannan wa utubihi mutashabiha Allah ce za a so musu da shi yana mai kama da juna walahum fiha azwajun mutahhara suna da mata a cikin aljanna tsarkakakku tsarkakakku Allah ya ce bai hudu tsarki ko nami ba malamai sun ce alhaqu yaqtadi al-umum domin da Allah bai ce tsarkin kaza ba tsarkin kaza ma'ana duk fannin da kasan ana iya samun tsarki Allah subhanahu wataala ya tsarkake su matan aljanna suna da tsarki na jiki sannan kuma suna da tsarki na dabi'o'i domin wata mace zaka iske ta tana da kyawu na jiki amma ba ta da kyawu na dabi'a mahi yawanci su kuma haka suke idan mace tana da kyawu ba ta da mutunci mahi yawanci eh shi yasa sai ta gaya ma abin da take so da da ta dubi da ta dauki madibi ta dubi kanta sai ta ce kai ko yanzu ka sake ni akwai mutane suna jira ko ko ta ce ko da ka zo ka dauko ni mutun nawa ka gani suna so da ka zo ka dauko ni ko ba haka nan bane ita ko wata tana da kyawu na dabi'o'i ina fata an fahimce ni amma kuma ba ta da kyawu na jiki ina fata an fahimce ni zaka iske mace tana da kyawu na ɗabi'a musulma ce tana sa wa hijabi amma kuma ba ta da kyawu irin wanda wanda za a gani a cikin tana da kyawu to su ku akwai su eh to waɗanne mutane suke so mutane suna zaɓen waɗanda sun kai su eh yana da wahala kaga mutum ya tashi auren mace ya tuna da addinin ta ya tuna da abin da za ta haifar mai zuwa gaba abin da ɗaya shi so da shiga mai kyawu wadda ake riganganto shi aura su ko irin waɗannan in ba su da ɗabi'a mai kyau ba za su haifan maka ƴaƴa masu daraja ba ba za mu ce duk mace da take da kyawu ba ta da ɗabi'a mai kyau ba gaskiya bane ana samun waɗanda suna da kyawu na jiki kuma suna da kyawu na ɗabi'a akwai addini kuma ana samun waɗanda ba su da kyawun kuma ga su kafirai ga rashin mutunci akwai shi amma kuma mafi yawancin matan da Allah jarraba da kyawu da wuya su yi da'a saboda duk lokacin da suke kallon kansu cikin madibi to suna ganin cewa maza ba komai bace su ko waɗanda suke da ɗabi'a mai kyau to addini ake bukata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a armin mace saboda mi saboda addinin ta domin shi kadai ne abbai kare ba amma Allah ya ce ya tsarkake su domin halitta ce tashi ta kanshi Allah subhanahu wataala ya kera suna saboda ƴan aljanna kuma mata ya kamata su ji tsoro anan don Allah bai yi mata ya aje a cikin wuta ba amma sai Allah yi yayi mata ya aji a cikin aljanna su ya aljanna da sun zo suna da matansu to ku ko mata fa kenan tun da nan an ja muku matsala ya kamata ku yi kokari ku bi ku bi Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce matan aljanna inna ansha'nahunna insha'a mu ne mun ka halitta su muka kera su kira ta musamman faja'alnahunna abkara Allah ce muka mayar da su ƴan mata budaye a cikin aljanna babu zawara waɗansu malamai suke cewa duk lokacin da ɗan aljanna duk lokacin da ɗan aljanna ya sadu da mata tai tana budurwa to daga lokacin da suka rabu kuma insha Allah ta'ala za ta koma budurwa matan aljanna ba a samu wato zaura a cikin su faja'alnahunna abkara Allah ce uruban atraba uruban masu tsananin kauna ne ga mazajen su matan aljanna ba su yaudaran mazajen su atraban sannan kuma suna da shekaru iri daya ba a samun ɗan aljanna a ce wagga tana da shekara arba'in wagga tana da shekara hamsin kun san munan duniya dole mace inda tana da shekaru mai yawa da da jiki ya an hada tsufa to aljanna ba a tsufa sannan aljanna ba a kashi ba a tutu ba a hitsari duka Allah ya kore ɗan aljanna daga wannan kenan kaga aljanna ita ce karshen jin daɗi Allah subhanahu wata'ala ce wa hum fiha khalidun su wana suna waɗanda sun ka an ka kaddara ma da goma a cikin aljanna Imam al-Qurtubi yake cewa to wanga shine babban karshen jin daɗi dan duk daɗin da za a baka ɗan an ce zai yanke kaga sai ka ji ba daɗi ko da Hausa ana cewa laihin daɗi karewa to su daɗin su ba wanda zai ba zai wanda zai karewa bane Allah ya sanya mu daga cikin su inna Allah la yastahi inna Allah la yastahi أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna Allah la yastahi an yadriba masala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala baya jin kumya ya buga misali ma ba'udatan gwargwadon sabro fa ma fauqaha ko abin da bai kai ga sabro ba, ko kuma abin da fi sabro girma, fa amman ladina amanu waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim za su san cewa wannan misalin gaskiya ce daga wajen ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka kafirta fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala sai su ce menene Allah subhanahu wata'ala yake nuhi da wannan misali yudillu bihi kathira wannan misalin Allah yana batar da yawa da shi wa yahdi bihi kathira kuma yana shiryar da yawa ta hanyar wannan misali wa ma yudillu bihi illa alfasiqin ba kowa bane Allah yake batarwa da wannan misali sai fasikai cewa inna Allah la yastahi an yadriba masala an kawo asar daban-daban waɗanda suke nuna cewa Allah ya buga misali da kuda Allah ya buga misali da gizo-gizo sai kakare sun ce ma za arada Allah bi hadha masala amma malaman hadisi suka ce duka waɗannan asar kin basu inganta ba lalle Allah ya buga misali sannan kafirai kullun suna suna raddi ga dukkan ayoyi suna musun dukkan ayoyin da Allah ya sabkar ba wai sai ayoyin da sun ka sabkar wani misali ba duk inda an ka buga misali sai suke kai wanda misalin iske shi na yiwa to amma kenan ba sai waɗannan misalan ba da an ka kawo da suke cewa cikin asa Allah ya buga misali da kuda Allah ya buga misali da kaza Allah ya buga misali da kaza sai Allah ce to inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah baya jin kumyan ya buga misali al-asha'ira suna cewa in an ce inna Allah la yastahi sai a ce Allah baya barin buga misali domin ba a cewa Allah yana jin kumya wannan ɗaya daga cikin mazhabobin da sun ka saba ma mazhabobi na ahli sunna wal jama'a inna Allah la yastahi Allah baya jin kumya tunda al-Qur'ani magana wace magana Allah to dan me Allah zai danganta maka kai ne abu kuma ka kore shi ga Allah subhanahu wataala kai kahi Allah sanin Allah ne eh a antum a'lamu amillah kai kahi Allah sanin Allah to shi yace la yastahi ka fassara da Allah baya jin kumiya ai an ka tambaye kai yaya Allah ga jin kumiya kace ban sani ba shi yace baya jin kuma shikenan ko ba haka bane ko ko tunda ban san Allah ba sai na maka fassara sai ilimi na bai kai can ba shi da yace la yastahi baya jin kuma ya an yadriba masalan ya buga misali ma ba'udatan gwargwadon wato sabro fa ma fawqaha ko abin da yake sabro girma ko ko abin da bai kai sabro ba to fa amman ladina amanu waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sun san cewa gaskiya ce daga wajen ubangijinsu shi yasa mumini wanda ya imani da Allah da an karanta aya lalle aya ce suka ja ya bari da an karanta mai aya sai ya tsaya bakin nan sayyidina Umar ya so ya zo da wani hukunci yake cewa zai haddace bakin iyakar sadaki bai yarda ba a ƙara sadaki fiye da kaza wata mata ta ce mai amiral mu'mini ta daga hannunta ta ce ya za ka yi da ayar da Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a sai sai na umar su ta kai ne ya ce to shi kenan tun da aya ta riga ta ce ba a yankewa ko nawa an ka ba su yayi to mun tsaya bakin nan sai dai duk mutumin da ya sauƙaƙa ma ƴaƴan musulmi wajen sadaki Allah ya sauƙaƙa mishi tun da aya ba ta yanke ba an ka ce wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala shi sai na Umar shi na tsayawa inda aya ta tsaya da yaji an ce Allah ya ce babu wani ketarawa amma mu yanzu mutane mu ne yanzu ba su tsayawa in ka kama mutum aya in ya iya larabci sai yayi tawili in kuma bai iya larabci ba ya iya faransa ya iya angale yana ganin ya waye in ka karanta aya ka fassara ma'ana sai ce maka wiwi me me shi na shi na kuka akuya me me wai sai ya kawo maka wani wani wata fassara ta shi kan shi menene me mumini in an ka ga mai magana Allah ya dani shi ke ba ka da wata magana an ce Allah ya ce domin mi domin Allah subhanahu wataala baya ƙarya kuma magana Allah subhanahu wataala ta hi ƙarfin a tsaya ana jayayya da ita وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما yan an ce Allah ya ce in kana da imani za ka ci ka yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin nan ya inganta an bincika na yarda don mi don ba su ƙarya hankalin ka fa a'a ni na aji hankali na don hankali na bai kai karhin waɗannan ba wannan shi ne abin da yake bukata masu imani amma da kaga mutum na jajayya da ayoyi to alamun halaka zaccen mai kenan to ran hakan ga Allah subhanahu wataala ce fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru wadanda sun ka kafirce fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala idan Allah kabi don ga misali da an karanta aya aka kawo ce kai abin nan ko da mallaman ga hukunci na yiwa abin nan ko hankali shi na da shi to ce ma hankali sai hankalinka ya yarda da abu sannan zai zama tuwa gaskiya abubuwa nawa hankalinka bai yarda da su sun ka zama to gaskiya da kafirai da munafikai al'ada su guda ce nan kafirai Allah faɗi amma a cikin suratul tauba hakan gama munafikai suke faɗa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zaratu hadhihi imana idan aya ta sabka ko wasu ayoyi sun sabka wata sura sai kaji munafikai sun ce ayyukum zadatu hadhihi imana cikin koyi wanda ga aya da aka ce ta ƙara imani ta ƙara imani wai an ce wai ƙarin imani ta kasawa wallahi ban ji shi bai je wani imani ba ta ƙara ba guda shi ce ban yi ban ji ba an gane wannan to kafirai su ce ma za a rada Allah bi hada masala sai Allah ce to yudillu bihi kaseera Allah zai batar da mutane da yawa da wannan misali ko kuma mutane da yawa za su bace ta hajji saboda wannan misali wa yahdi bihi kaseera kuma da yawa za su shiryu da shi to anan akwai abin da ya kamata mu gane idan an ka samu mai yawa to za a samu kaɗan haka ne ko ba haka ba yanzu in an ka ce an samu ko zaɓe ake yi yanzu an ka ce an samu mutum saba'in an ka ce musu masu yawa to talatin mita ake musu kaɗan ko da zara an samu mai yawa sai an samu kaɗan to nan Allah subhanahu wataala sai ce yudhillu bihi kathira kuma wa yahdi bihi kathira ya kamata a ce yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi qalila ko kuma a ce yudhillu bihi qalila wa yahdi bihi kathira amma a ce yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira ba a samun masu yawa ko ina ya kamata a ce nan mai yawa nan mai kaɗan amma a samu nan mai yawa kuma wanga a ce yannan yana da yawa wani ya to cikin su wanne ne ya fi wani yawa kun ga hankali da adam ba zai gane wannan ba Allah ya ji kan malamai shi yasa malamai ba su taba kwana ba game da abin da ya shafi alqur'ani kana can kana ta kokarin ka tar da nan ka tar da nan ka bude kwant sony bank ka bude bank kwant eco bank ka bude ko ina kana son ka aje kuɗi cikin gida akwai ina akwai ka bude shago nan in ka ga ya fara ka bude wancan karce ka bude wancan karce in ka ga yayi ka bude wancan gari in ka ga ya isa ka bude ga kasa kana ta kokarin kai jam'ul mal su ko kullun suna kokarin su dibi aya alqur'ani duk inda sun kaga akwai matsala su warware matsalibban ilimi ita to sai sun kace yudillu bihi kaseeran nan ana kallon yawan kafirai na don mi don saboda mafi yawancin mutane ba za su yi imani ba ko ba haka nan bane wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin amma nan da an kace wa yahdi bihi kaseeran na an kalli kima su da darajar su domin komi karancin abu ko da gudana inda shi na da daraja to magana ta riga ta kare shi na akwai ga kafiri goma ga musulmi guda wani na zaka dauka wa amma yawa qul la yastawi al khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ma'ida ce da mummuna da mai kyau ba za su taba zaman towa ba iri dai ko da ko wancan mummuna ya burge ka ko ba ka nan bane dinariya ya kadan ce ko ba ka nan bane to yanzu a aje ma buhun kasa guda da rabin kilo na dinariya wanne zaka dauka يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين باقوة الله كي قتر وبا دوانا سي فاسقين سي الله سبحانه وتعالى يزانا تكوفينش يزانا تكوفينس دكنش التي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه سوني ودن سكي وروري القول الله من بعد ميثاقه باين سن كلاشي dukkan mutumin da zai warware alkawarin da ya tsoka tsakanin shi da Allah da mutuwa zai zama to fasiki sai dai fasikanci kala biyu ne akwai fasikanci wanda Allah subhanahu wataala in ya faɗe shi na nuhin kafirai akwai lokacin da in Allah ya faɗi fasikanci yana nuhin musulmi wanda yake mai sabo ai hakara da wannan domin kamar mu'tazila da irin waɗanda muke ji waɗanda ake ce ma waɗanda aka ce ma ƴan qur'ani mutum nan ƴan kalakatu su bu su yarda ba akwai fasiki mai sako akwai fasiki kafiri su bugu gudana suke yi sai su dauko aya guda su fassara ta sai su ce maka ai Allah subhanahu wataala a cikin suratu sajada ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار شيء كان نفسه مكان فاسق وتدش su a wajen su duk mutumin da ya karya wutar jahannama zai shiga duk mutumin da ya zina wutar jahannama zai shiga duk mutumin da ya saba ma Allah su a wajen su wutar jahannama zai shiga saboda sun kace kalma ta alfisqu cewa kafirci ce amma alfisqu kala biyu na akwai lokacin da yake zantuwa da ma'ana ta kafirci akwai lokacin da yake zakkuwa da ma'ana ta mai saba ma Allah subhanahu wataala wanda ya aikata kabira misali a cikin suratul hujurat Allah subhanahu wataala yake cewa walakin Allah حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كذا تتي الكفر والفسوق دون الله إنما أكوي بمبنتي تكانين كافرتي لفاسقانشي mai shan giya ba a ce mai kafiri ce mai fasiki mutumin da yake dan bori sai ce mai kafiri kaga akwai bambanci tsakankanin su domin wancan ya hita cikin musulunci amma in muka dauki kalma ta alfisku babba alfisqul akbar to sun kafirta shi yasa warware alƙawarin Allah in ka warware alƙawarin Allah babba wanda yake shine babban alƙawari to ka kafirta kenan alfisqul akbar in ka warware alƙawarin Allah dan karami sai a dauke ka alfisqul asghar don mi wanne ne alƙawarin Allah babba shine tauhidi ko ba haka nan bane alƙawarin da muka dauko ma Allah amana wanda akwai tsinkanin mu da Allah babba yake tauhidi inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wannan shine babban alƙawari duk wanda ya saba mai ya kafirta amma akwai alƙawla wanda aka saba ko yanzu na baka shekka biyar a cika kai mawani kace to yau ban da ko dala akwai ya kamata gidan nan sai a sai kiro na shanka sai aka ce to an baka nake ka bayan kai ma amma dai rike wadannan eh kaga wannan ya saba alƙawari to kaga in an ce duk wanda ya saba Allah wannan ya kafirta kaga addini ya zama wasa sai mu gane cewa ashe akwai fasikanci wanda yake babba to daidai warware alƙawarin da kai daidai irin hukuncin da za a yi maka shi yasa nan da an kace ahdallahi ba ana nufin alƙawari Allah alƙawarin Allah guda ba kowane irin alƙawari na domin nan dukkan mufrad wanda an kai idafa zuwa ga wato ma'rifa a wajen malaman usulul fiqh da wajen malaman lugha yana dauka umum ne kaga Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ni'ma ba a ce an umillahi ba domin bi domin suna wanda yake mufrad in an danganta shi zuwa ga ma'rifa ya zama to gaba dai kenan anan da anka ce yanquduna ahdallah suna walwale alqawlan Allah min ba'di mithaqihi bayan an kulla alqawli kaji mutun ya ce maka wallahi tallahi na rinki da Allah abin da haka shi sai an zo abin da ce ƙarya yake eh to dan ya bar gemi ai gemi shi ba shine wannan ba wannan lalataccen gemi da mutumin da yake rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya ƴan kasuwa ha mutane a baka kuɗin mutane ka canye kai wuru-wuru da idanu sai ka je justice tun da ka san yanzu akwai aboka da kai da aboka wutar jahannama ta hida cewa da wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal suna yanke abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawalin asadar da shi ita ce zumunta Allah yayi alƙawalin asadar da zumunta kuma yayi umurni asadar da ita kuma a cikin hadithul qudusi Allah yake cewa duk wanda ya yanke zumunta sai na yanke shi duk wanda ya sadar da zumunta sai na sadar da shi yanzu ko yanki zumunta ba wani abu da ba in dai yanzu zumunta kake son koyi da mutane to ka samu kuɗi in dai kai mai kuɗi ne to duk mutanen Nijar ƴan uwanka na in kuma kai tara kani baka da wani dan uwa ina fata an fahimce ni zumunci an ce a yi shi don Allah kuma haramun ne mutum ya yanki zumunta tsakankanin shi da wani amma yanzu yanke zumunta ba wani abu na ba wa da kani zaka gani uwa ɗaya uba ɗaya har su mutu ba su magana eh da uba ya mutu sai kowa ya hidda mai tashi koma wanga shahid da tashi nan wanga shahid da tashi nan shikenan sai da kiyama su haɗu ai musu hisabi an yanke zumunta saboda bi to duk wanda ya aikata wannan wallahi ya tabbatar da cewa yana da azaba mai girma na tashi alkiyama Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ce wa yufsiduna fil ard suna banna a bayan kasa to irin waɗannan mutane ulaika humul khasirun waɗannan su ne suka yi hasara su ne suka tabe su ne za su shiga wutar jahannama Allah ya kare mu sai Allah ce kaifa tafuruna billah
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله ta yaya za ku kafirce ma Allah tambaya ta ban mamaki Allah yana mamaki wa kuntum amwatan alhali kun kasance babu ku an yi lokacin da babu ka lokacin da Allah bai halicci mahaifinka ba bai halicci mahaifiyarka ba kana ina wa kuntum amwatan shine wato kun kasance babu ku akwai wato riwayoyi daban-daban da an kawo daga wajen salaf wa kuntum amwatan waɗansu daga cikin salaf sun ce wa kuntum fi zahri adam kun kasance cikin cikin annabi adam waɗansu kuma sun ce wa kuntum amwatan kun kasance digon mani waɗansu kuma sun ce wa kuntum amwatan kun kasance kahin halitta annabi adam wannan duk riwayoyin suna da rauni wa kuntum amwatan riwaya ibn abbas shine kun kasance adban Allah bai halice ku ba kayi lokacin da babu ka ba a san inda kake ba to wa kuntum amwatan fa ahyaakum sai Allah ya rayar da ku kina Allah subhanahu wataala ya rayar da ku a san cikin cikin mahaifiyarka kana nan kana madi duk kana matsayin matacce kana san babu ka matacce kake tunda baka iya magana kana nan baka motsi kana nan kana madi kana jini kana tsoka kana kaza sai da Allah hada halitta ka fara motsi to fa ahyaakum sannan ka shigo duniya duk fa ahyaakum thumma yumitukum sai ka cikin kabari thumma yuhyikum sannan kun shirayar da ku thumma ilayhi turja'un sannan ga Allah za ku komawa don haka wannan shine ma yasa kafirai su da kansu za su tabbatar da wannan a cikin suratu ghafir za su ce rabbana amattana nafnatayn wa ahyaytana nafnatayn ya Allah ka kashe mu mu kashewa biyu kuma ka rayar da mu rayuwa guda biyu mutuwa ta farko lokacin da babu su rayuwa ta farko lokacin halittar su mutuwa ta biyu mutuwa su ta duniya da kuma rayuwar su wannan kuma yana nuna cewa ko da an samu sabani to Allah subhanahu wataala yayi aiki ne da al-ghalib kun san akwai waɗanda su za su yi mutuwa biyu daga cikin mutane akwai mutanen da Allah ya kashe su a nan duniya kuma ya rayar da su ko ba haka nan bane to waɗannan ba a lissafi da su kamar yanzu wannan wanda ake ce ma Uzai bai tabbata ba sunan shi Uzai amma Allah ya kashe shi kuma Allah ya rayar da shi ko ba haka nan bane fa am aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha qala an la yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha bayan wannan kuma akwai mutanen annabi Musa waɗanda Allah ya kashe fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun to waɗanda duk ba a sa lissahi da su saboda bi saboda ba tsarin halitta ce ta Allah ba wannan gittuwa ne an gane wannan da kyau ba a cewa to ai waɗancan an tada su an kashe su su za su yi mutuwa shidda a'a na ana magana mafi yawancin mutane mutuwa biyu ce da rayuwa biyu waɗancan wani iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala yake son ya bayyana mun gane wannan to thumma yumitukum thumma ilayhi turja'un huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abinda a cikin kasa gaba daya nan khalaqa ta nuhin fi'li madina alhali in mun ka kalla wadansu abubuwa yanzu ne Allah yake halitta su to kuma Allah ce ya halitta abinda a cikin kasa gaba daya kenan bai dace a ce wani abu yanzu da ake halitta sai an gane wannan malamai suka ce nan da yace khalaqa suka ce nan ana nufin kaddarawa ne Allah ya kaddara abin da za mu amfani da shi a bayan ƙasa domin a cikin suratul fussilat haka Allah ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha kaga wa qaddara ashe Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi shi yasa ce khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wadansu ba da suka ce a'a ai shi Allah dama in ya kudi fi'ili ma dan ya san ba a samun tangarda a cikin aikin shi huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila sama sannan Allah ya nufati sama sannan ya halice ta domin nan istawa ba a ce ala ba in an ce istawa ala ana nuhin ya daidaita akan abu amma in an ce istawa ila ya nufaci abu shi yasa ake sun mastawa alal arsh amma ne sai ce sun mastawa ila sama wannan ya nuna cewa sai da Allah ya halicci ƙasa sannan ya halicci sama domin domin da yace khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ya halicci abinda a cikin ƙasa gaba ɗaya kenan ya halicce ta ya kaddara mata sun mastawa ila sama sannan ya nufaci halitta sama ya halicce ta wannan ya nuna an halicci sama ƙasa sannan an ka halicci sama sannan daga baya aka dawo sai an ka shimfiɗar da ƙasa amma ba a shimfiɗar da ita ba sai bayan halittar sammai guda bakwai sun mastawa ila sama fasawahunna sab'a samawat Allah ya daidaitar da su sammai guda bakwai sannan su ma kasai guda bakwai a cikin alqur'ani wuri guda ne kawai Allah ya halitta kasai guda bakwai sai ka ja kawo al'ar amma kasa bakwai ne kasa bakwai sama bakwai ne a cikin suratul talaq Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna ya halitta sammai guda bakwai kuma daga kasa kwatan kwacin ardin su wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala yana da sani akan komai wannan aya tana ɗaya da cikin ayoyin da suke nuna cewa dukkan abin da ɗan adam zai amfani da shi a bayan ƙasa in dai ba zai cutar da shi ba to halatta ne ya aiki da shi shi yasa wadansu malamai suke kiran shi malaman usulul fiqh al-ibaha al-asliya duk abin da abdisa ƙasa in dai bai cutar da mu yanzu da zamu ga wani icce wanda bamu san suna ne ba bamu taba aiki da shi na Niger ba kuma in mun ka ci shi ba zai cutar da mu ba to shikenan ya halatta gare mu ba sai an tambaye aya da hadisi ba an fahimce ni domin ba wai alqur'ani bai zo bai faɗi sunayen itace gaba ɗaya ba wanda za mu ci kuma bai faɗi hadisi bai zo bai faɗi duk itacen da za mu ci a duniya amma al-aslu al-ibaha Allah ya halitta mana duk abin da a cikin ƙasa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a duk abin da Allah halitta musu ƙasa namu na sai dai abin da ya haramta muna ko kuma abin da mun ka gano cewa abin da yana cutar da mu an haramta mu da shi mun gane wannan da kyau ko gobe an kai maka tambaya kar mutum ya zo ya ɗauko maka wani icce wanda ya ce maka cikin qur'ani kamin inda duniya ta halitta sai mutum Qur'ani babu ya ce to cikin hadisi wace to ko ce shan kun ya haramun na an gane ni Sheikh Usaimin rahimahullah an yi mai tambaya babban malamin na Saudiya aka ce akramaka Allah muna ganin turawa idan suka tashi lokacin da za su yi bincike mahiyawanci suna farawa ne da dabbobi kun san kamar yanzu in ana son a fara bincike na allura wadda za a yi sai an samu dabba kamar biri kamar kusu sai an yi an ga yadda sun kai in an ka ba kusu in an ka ba shi magani in ya warke sai a rinka ba yan adam kun fahimci wannan da kyau don a gane cewa wannan allura tana maganin wannan cuta sai a sama wato wato kare ko wata dabba wannan ciwon sai daga baya a sa allura ta warkewa in ya warke sai nuna cewa wannan yana maganin wannan cuta kafin a baka adam don ka cutar da shi to shin wannan ya halitta ko bai halitta ba yace to gaskiya wallahu a'lam wannan ya halitta don Allah yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi halitta mu da abin da a cikin ƙasa gaba ɗaya don amfanin mu ko to kenan ko wannan ɗaya ne daga cikin amfanin da halitta mu da shi ina fata an fince ni na biyu kuma ƙarawa da ƙarau ya halitta da hasarar ɗan adam da hasarar dabba wanne ne yafi to ittiqa'u akhaffu ad-darar ne ya halitta sai da wannan sai da ne ya kamata mu dakanta ƴan uwa musulmi abinda muka faɗa zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kusa Allah ya gafarta mana ballan sai kai mana addu'a wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi a nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani daban ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da da ya rataya a wuyansa. Malam ya ce, malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala. Malam ya ci gaba da cewa, wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zubar goshinsa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa. Wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da kayi tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta kumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to tilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan yayi haka to sunansa barawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda Studio Labuwa del Islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi to sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma ƙungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka tsuka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufarsa ce zufar goshinsa ne wahalarsa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su sunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci bata yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunan ta sata ko mai ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko kartu memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan kai haka ka yi kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke buƙata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zara ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole cilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shedan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malami ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi uku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izininsa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kanmu mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya ɗan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayansu mallakar Cidola Fadil Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko karti memoir idan ba anan ne Cidola Fadil Islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ko a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shaidan ku nemi kaset ɗinku na wa'azi ko sai dai ko karti memoir a Cidola Fadil Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya ƙarfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku. Wassalamu alaikum.